رحمته جبارا والإكرام وملك تبارك إلى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا wato juma'a 21 ga watan ramadan na shekarar hijira 1443 wanda hakan ya daidai da 22 ga watan hudu miladiya 2022 a cikin wannan zai da masallaci mai albarka za a ci gaba da gabatar da tafsir Allah ta'ala ya sanya mai lafiya da kuma amfanar da mu da abin da kake karanta malam tafsir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
الله أكبر الله مدوكتين سركي يسي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جدي الله مدوكتين سركي ينا جاء من الأبار النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام bayan ya gina Ka'aba da umarnin Allah an ce nau'o'in halittun Allah wanda suka gina Ka'aba su tara su tara ne. wasu ma suna cewa su goma kaga dai akwai mala'iku su ne suka fara ginawa mala'iku bacin mala'iku Allah sun gina tun kafin ma a halitta annabi Adam akwai Ka'aba mala'iku su suka fara ginawa sannan daga baya annabi Adam shi ma Allah ya ba shi umarni ya gina Ka'aba sannan kuma annabi shi dan annabi Adam shi ma ya gina da annabi Ibrahim kamar yadda shi muke tafi a nan gurin shi ma ya gina ya ba lissafa mala'iku Adam shi Ibrahim akwai amalik wanda ake tunsa al'amalika al'amalika nawa kenan sannan kuma akwai kusayyu akwai quraish quraish din wasu shine firu sunan mutum ne kabilar daga baya sai suna da shi ba wai karka dauka wai sunan kabilar ne asali a quraish shine firu kuma shine sunan mutum nawa kenan bakwai ko sannan akwai yan kabilar surhum wanda isma'il ya same su nan wanda suka tsaya wajen hajara nawa kenan takwas ne da kuma sannan akwai abdullahi bin ibn zubayr nawa sannan akwai kuma wani basara mai mulki ga yanan dai Allah ne ta'ala shi zai mai hukunci da yake to shine haddad ibn yusuf as-saqafi nawa kenan goma kenan wannan shine wanda suka gina Ka'aba a tarihin duniya duk da cewa ana rage radin ginin Hajjaju shi mai shawi shi ya kawo hadda ma wata waka ya kawo mai wannan bayanan to amma ana shi lokacin da ya rubuta tafsirin shi na Hashiyat Tsari ya ce ginin Ka'aba har zuwa wannan lokacin na Hajjaju da Ibn Yusuf to wasu malaman ma suna faɗin haka hai zuwa yanzu amma wasu kuma suna shirin da dabarbaru da hikimi na sarakunan zamani sun canza to ko da ba a canza ba ne an goggoya wasu irin abubuwa na gini tayil ko kala masu masu aminci da ƙarfi sun rihe wancan ginin yanzu tayil kake gani gidan cikin ka'aba cikin ta ma bene ne a cikin ta dan an sha nuno mana cikin ta mai mun gaggari bene ne sannan kuma duka tayil ne a cikin ta duka kamar yadda kuma ginin ta haka a yanzu nan shi ma ina gashin aka daga za ga ba dai bulo ne irin na da ba wata hikima ce ne daban to gini ne wanda yake mai daraja yana da kima mun ce hadisi ya zo cewar rahama 20 da 120 ke suke sauka a gurin ko masu dawafi suna da nawa idan ba mance ba 60 masu sallah suna da 40 masu kallon ka'aba suna da 20 a wannan guri to ba sun gina wannan ka'aba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi addu'o'i a ga garin Makka addu'o'in samun arziki da ya yi tace ko da sauran al'amura na rayuwa kuma wannan in kuka lura ya roƙa masa abincin jiki ko akwai kuma abincin ruhi abincin ruhi shine abin da ya shafi na Allah kamar zikiri sallah karatun alkur'ani da sauransu to kuma sai ya roƙa masu wannan kuma a mataki na biyu ka san malaman sufaye suna cewa qutul ashbahi wa qutul arwahi qutul ashbah abincin jiki shine shinkafa nama masara alkama ganyayyaki ‘ya'yan itatuwa da sauran abubuwan wannan duk jiki ne ke amfana su hutun arwa shi kuma abincin ruhi ruhin kai zauna lafiya da zamto makusancin Allah shi kuma zikirin Allah karatun alkur'ani da'a ga Allah da sauran abubuwan da ba wai ɗauka ake a ci ba to irin wannan su kuma ruhi yake bukata yake tasirantuwa ya zamto ya samu nishadi sai ya rika yawatawa cikin hadarar ubangiji da Allah ta barka kai mana wannan ruhu shine ya masu wannan addu'a ta samu abin sirri yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ya Allah ya ubangiji na ka aika masu manzo ka aika a cikin su su mutanen garin nan na Makka bayan kai musu duk wannan alhairi ka aika masu rasulan minhum manzo daga cikin su dan kabilar su dan nasabar su malamai suka ce wa qad istajaba Allahu du'aahu bi ba'th Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya amsa addu'ar annabi Ibrahim da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisi ya inganta manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa ana da'awatu abi Ibrahima ni dinnan da kuka aiko na a garin Makka addu'a ce ta babana Ibrahim shi ya roƙi Allah to shine wannan aya ake yi rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ya rika karanta masu ayoyinka ya rika karanta masu ayoyinka ko manzo manzo alaihi salatu wassalam ya karantar da al'umma alqur'ani ya kuma karantar da al'umma hadisansa domin yana cewa utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ni an bani alqur'ani da kuma kamar sa tare da shi shine bayanan da yake yi na alqur'ani cikin hadisan sa in ba da waɗannan bayanan ba ba za a fahimci inda alqur'anin ya dosa ba shi yasa yake cewa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ni an bani alqur'ani da kuma kamar sa tare da shi sallallahu alaihi wasallam wani mai hikima cikin waka yana cewa game da hadisan annabi fa huwa al-mubayyin lil kitab wa inna ma nataqa ar-rasul lana bihi an rabbi to shi hadisan annabi fa huwa al-mubayyin lil kitab shi yana bayyanar da al-qur'ani qur'ani sai ba wani abu bane daban wai a'a bayanin al-qur'ani suke yi wa inna ma nataqa ar-rasul lana bihi an rabbi iyaka dai manzon Allah yayi furci da hadisi ne duk abin da yake faɗa daga ubangijinsa ne domin bayanin alkur'ani to yana ya rika karanta masa ayoyinka ya Allah wa yu'allimuhum alkitaba ko yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba ya kuma sanar da su alkur'ani ka san karantawa daban kuma karantawa daban kamar yanzu duk tafsiran da malamai suke yi da mu almajirai duka na'am karantarwa ne amma bai kai ya karantarwar ɗauko littafi ka zo a karanta maka ba iri ɗaya ba saboda shi littafin ɗauko ka zo a karanta ma kai ne kake za ana fassarawa duk kalmar da da kake da ɗaushin kukan da zaka dan tsaya kace malam me nan gurin shi ko yanzu wannan ana iya shafi guda ko fiye da haka an gane ko sannan ba sharhi kuma za a ɗauko ana karanta ma larabcin da sauransu ba balantana a ɗauko sharhu sharhi shine hashiya a ɗauko ana wannan dole shi ilimin tafsirin sai ka je gaban malamai sannan ka koye shi an gane ko Allah ta'ala ya ƙara karantar da mu wa yu'allimuhum alkitab ya ri- kuma zai rika karantar da su alqur'ani kuma manzon Allah ya karantar da alqur'ani din ya sanar da mutane alqur'ani kamar yadda na faɗa akwai littafi guda wanda ake ce mashi at-tafsirun nabawi lil qur'an al-karim ko lil qur'an al-azim wato fassarar da manzon Allah ya yi ma alqur'ani akwai musannafi dimeme wanda aka yi shi musamman hadisai waɗanda suka fassara ayoyin alqur'ani wannan shi ne sai kuma ka haka wannan akwai suyudi ya yi addurul mansur fil fil tafsir bil ma'sur littafin suyudi ne wannan shi ma tafsiri wato lu'lu'i abun watsowa a cikin fassar alqur'ani da ruwayoyin da aka samu daga manzon Allah da su fassara hadisin alqur'ani da kuma waɗanda aka samu wajen sahabbai sunan littafin kenan ad-durrul mansur في التفسير بالمعصوم الله تعالى يتابعنا ويعلمهم الكتاب والحكمة كما يرأت الحكمة شين حديثي وكما تنسى الحكمة شين ما فيه من الأحكام أبن كسكي القرآن إن ندق وكنسا وكنسا شين الحكمة ويزكيهم كما يرأت أركا كيس دقا شركة يرأت أركا كيس دقا سنبي ya rika tsarkake su daga bid'o'i ya rika tsarkake su daga miyagun wato halaye da abin da yake wani wannan duk abin da ba tsarki ba duk abin da ba abin alhairi ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisantar da al'ummar shi kafin ya ya bar duniya lokacin da manzo alaihi salatu wasallam ya bar duniya ba abin da bai bayyana ba komi ya bayyana duka da haka in ka ga mutum ya bata to ɗayan biyu ne in ma ya jahilci karantar wadda manzon Allah ya kawo shi yasa ya bace ko kuma a'a ya santa amma ya ki binta shi ma wannan bace wace to amma duk wanda ya san karantar wadda manzon Allah ya kawo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yayi aiki da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan mutumin shi kai shi dai farko zai ji dadin rayuwarsa shi kansa an gani domin akwai falanuhu yannahu hayatan tayyiba da Allah ya ce duk wanda yi aiki mana garci Allah ta'ala zai raya shi rayuwa mai daɗi shi kanshi zai rayu cikin jin daɗi sannan wa man haulahu duk waɗanda suke tattare da shi sawa'un yan uwa ne sawa'un almajirai ne sawa'un makwabta ne sawa'un matansa ne zuwa wani ‘ya'yansa ne kowaye wanda yake kewaye da shi shi ma zai ji daɗin tarayya ne ina ba ta an gane wannan saboda ma'aikin Allah ba abin da bai bayyanar da da shi ba na rayuwa da waɗannan nau'o'in mutanen da na faɗa wanda kuma cikin wannan din akwai jin daɗin kuma su ma akwai jin daɗin su shi da wayu zakihim ya tsarkake su innaka antal azizul hakim lallai kai kai ne mabuwayi kuma mai hikima kaga wannan annabi Ibrahim ya roƙa wa mutanen Makka Allah ya aiko masa manzon da zai manzo haka Allah ya aiko ko bai aiko ba ya aiko ko to amma Allah ya aiko manzon Allah a garin Makka amma Allah ta'ala ya ce litun zira ummul qura wa man haulaha ba ba garin Makka bane garin Allah ya baka alqur'ani domin kai gargadi da ummar qura ita ce makka wa man haulaha da kuma duk sauran duniya gaba daya shine man haulaha din ai domin ita makka ita ce ummul qura to sauran duniya kuma duk sauran kauyuka ne na na ita makka din nan ne cibiyar duniya da Allah ya aika manzon Allah a nan domin kuma yayi gargadi ga duk ummul qura din da kuma duk garuruwan da suke gefen wannan wannan shine addu'a da Annabi Ibrahim ya mana kuma a cikin wannan addu'a da waccan addu'a ta baya wadda muka yi ta kafin wannan waƙi a tabaru ai ka ga cikin su akwai alisan ubaina qutil abe ashbahi wa qutil arwah akwai hadawa tsakanin abincin jiki kamar addu'a da yawan can ko warzuq ahlahu min as-samarati man amana bil billahi wal yawmil akhir kaga anan in ka lura da ke kutul ashba shine abinci da nau'o'in dangogin abin sha da sauransu da musulmi da kafiri kowa yana amfani da shi sai Allah ya ce wa man kafara har wanda ya kafirta duk zan bashi wannan kutul ashbahi din amma shi wannan fa ummatuhu qalilan thumma aldarru ila azabin nar wa bi'sal masir amma wajen kutul arwahi fa sai ce in ka lura duk abubuwan sun shafi mutanen arziki kawai kuma Allah ta'ala bai ware mai wasu da ba ta an gane wannan wa ba'athihim rasulan min minhum يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu lafiyar da duk wanda yake so ya haɗu da Allah lafiya lau sai ya ba kowanne haƙƙin shi jiki shi ma in baka ba shi haƙƙin sa ba yana da yana da matsalar da zai baka wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ba ba wani jiki da Allah ya halitta bai cin abinci idan ma bai samu abincin ba ibada yana iya kin yin ta ko ya gaza yin ta ko ya yi ta ba cikin natsuwa ba yadda ba zai samu huzuri ba yadda za ta kai inda za ta kai ba ina ba ta gane wannan shi yasa aka ce ba ko sallah ba a so a yi ta a guri mai tsananin zafi da sauran irin wannan saboda jikin ba zai samu irin natsuwar da yake so ba za a yi ta ba zuciyar ba ta wajen ubangiji da sauran abubuwan da suka shahi wannan ko mutum na cikin tsananin fushi fushi mai tsanani ko tsoro wanda ya wuce hankali a ce ka tada sallah a haka sai an nasa tukuna in dai zuciyar mutum ta rawa kwarai to ai ba sallar zai yi ba saboda haka dole jiki ya zama ka kula da shi tun daga kan abinci gwargwado da kuma tsaftar jikin shi kan shi a ba shi abin da yake so domin kaga akwai cikin manyan manyan tabi'ai akwai wanda ke da gashi yana da gemu da yawa sai aka ce me yasa ko da yaushe kake wannan gemun kake taje shi kake gyarawa domin gemun za ga shi gashi nan gudun ban sha'awa haka yake yi shi kana sa kana sa mashi mai yana kyalkyali sai ce ma'aikin Allah na ji yana cewa duk wanda ke da gashi a cikin fito ya karrama gashin da haka daga cikin karramawa da nake wa gashin nan nake gyara shi nake tajewa nake shafa mashi mai yana kyalkyali kaga wannan ayi wa fi zalika ishara to gashi ma kadai wanda in kai haka yanzu zaka iya sa'anta ka taje shi an ce ka mutunta shi ka gyara ina ga sauran jikin ka wanda shi jikin ne kai tsaye kaga yana da bukatar gyara shi wannan gyaran shi zai sa ya nishadantu kuma ya iya yin ibada yadda ya kamata ya yi ta to an samu wannan sai sai kutul arwa sai sai ya biyo ba ai ka ga yanzu ko abin hawa yanzu kaddara abin hawa mai kisa ya zauna lafiya a rika bashi abubuwan da ke bukata ko tun daga juye da makamantan sannan ya zauna lafiya amma in ka ƙi yin juyewa gaban shi yana ta abin da sai injin ya buga gaba ɗaya ka rasa wannan abin hawa ya lalace to shi ma jiki yana da haka game da abin da ya shafi wancan abincin na rayuka ne Allah ta'ala ya samu dace to sai kuma aya mai sauka tana da wani dalilin sauka amma ba zan bari malamin zata sannan sai a faɗi dalilin saukan nata da kuma abin da ya faɗi na'am
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه na'am ولقد وصيناه بالدنيا وإنه بالآخرة لمن الصالحين
Allahu akbar Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin wannan aya tana da sababin nuzul dalilin saukarta akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wanda da can ba yahude ne ya zo ya musulunta kafin ya musulunta sunan shi Husainu ibn Salam Husain bin Sa'd al-Muhammad ba bisiri ba sai manzo Allah ya maida mashi suna Abdullahi bin Salam to ya musulunta yana da ƴan uwa guda biyu akwai Salama akwai Muhajir ƴan uwansa ne guda biyu da ya musulunta yaga ya samu wannan alhairai na musulunci sai zai ya kira su yi masu wa'azi kuma su ma malamai ne na attaura din kaga in zaka yi wa malami wa'azi in dai ya shirya karɓar gaskiya ba wahala kana karantawa yana karisawa sai ƙara mai bayani shi kenan kawai ya gamsu kuma ba haike mai bayanin ba da ka gama sai shi kuma gaskiya ne amma in malami bai so an san gaskiya ba ne fa wannan fa shine babban matsala ba zai karba ba duk abin da za ka faɗa ya san tawilin da zai kawo ya juya ya ya kwana da abu Allah ta'ala ya kare mu to sai ya kira su ya kwadatar da su yadda kun dai karanta a cikin ataura cewar Allah ya ce zai aiko wannan manzo gashi gashi ya faɗa masa tsohon annabi kuma kun san shi ne saboda yana ganin musulunta kawai shi ya bi a kai to shi salama din sai ya musulunta shi kuma wancan muhasir din shi kuma sai ya ki musulunta ina fata an gane wannan to shi shi wancan muhajir din yake yi wa shi wancan salama din ga matsayin fatatte ya bace yanzu to Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya yana masa raddi da kuma dan a natsar da zuciyar wannan shi kuma wancan ai mai raddi tunda ai an san abin da ya ya karanta na at-taura din bai mashi nuni zuwa ga abin da yake ya Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim wane ne zai iya kyamatar addinin annabi ibrahim domin ka san musulunci addinin annabi ibrahim ne ba ko ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah ya ce sannan mun yi wahayi zuwa gare ka cewa ka bi addinin Annabi Ibrahim mai kakke Annabi Ibrahim baya daga cikin masu shirka to wa man yarghabu an millati Ibrahim waye zai kyamace addinin Annabi Ibrahim na musulunci din nan illa man safiha nafsa sai dai mutumin da safiha nafsa ya jahilci kansa ya jahilci zuciyarsa ya jahilci kansa ko shi waye cewar wannan zuciyar tasa da kan nasa abu ne wanda yake na Allah yadda Allah ya ce a yi haka ya kamata ya jahilta haka shi ne kawai zai kibin addini a tabi bayan wannan shi ne fassara na farko fassara na biyu kuma waye zai kyamaci addinin Ibrahim illa man sufiya nafsahu sai dai wanda ya wawaitar da kansa ya mai da kansa wawa da kiki mara ganewa shi ne zai kyamaci addinin annabi Ibrahim ina ba ta gane wannan shi ne ma'anar wa magana ya gaba an millati Ibrahim illa man sufiya nafsahu ko wasan fassara ko wannan duk wanda ka dauka daidai ne to da shi alqur'ani kamar yadda abdullahi bin abbas yake ce mishi zu shuzun zu shuzunin ma'abusin hanyoyi ne na fassara da yawa shine zu shuzun wala qad istafaynahu fid dunya haqiqa mun zaɓi annabi ibrahim a nan duniya kuma gaskiya ne Allah ya zaɓa annabi Ibrahim a nan duniya. Cikin littafin alƙali iya ashifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani hadisi wanda idan mutum bai kula ba baya tarayya da malamai yana yin fassarar gatari zai fada matsala. Shine wani mutum ya zo wajen manzon Allah yace ya khairan nasi ya mafi darajar mutane ya mafi alhairin mutane sai manzo Allah ya ce zaka Ibrahim ai wannan me wannan sibar shine Ibrahim har ma kuma na taba jin wani malami da yake yi wa Malam Ibrahim Bakar wasu tambayoyi a shekarun baya a wani gidan rediyo da yake kafa hujja da wannan hadisi to annabi Ibrahim shine fiyayyen halitta kamar yana ne ba manzan Allah ba da tunda an zo wajen manzan Allah an kira shi da haka amma ya ce ai Ibrahim to bari ma ka joni akwai wani mutum ko in ce haka ne ma'aiki alaihi salatu wasallam haka ne wani mutum ka ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wasallam eh to mu kyala wasu mabe da alaka da wannan to haga wannan in mutum ya dogara da wannan hadisin sai kuma gashi kuma sahihi to amma dole sai ka haɗa ku bayanan da malamai suke yi na hadisi kamar yanzu a nan garin waye shugaba a gwamnati misali ai siyaman ne ko ya hana zamowar idan muka ce shugaban misali ne kawai a gwamnatin sare wani siyaman ya kuma kore gwamnan katsina ya zama kuma shugaban sare ana kore ba da ba ta gane wannan shi mutumin da ya zo ya tambayar yadda ya kairan nasi shi manzo Allah da yake zaka Ibrahim shi wannan mutumin da ya tambaya annabi Ibrahim duk ba shugaban sa bane ba shugaban duk kowa bane in kitira manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da aka ya tabbata khairun nasi amma illa rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai dai manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne kadai annabi Ibrahim ba shugaban sa bane da fata an gane wannan to irin wannan hadisan irin tawilin da ake masa kenan in kada an ce manzo Allah ya ce wa wani sahabi suna jayayya da wani bai yahudi an ji an yi rigima a kasuwa kamar da Shehu Ibrahim ya kawo cikin nuzumul huda ana ta rigima wani wani bai yahudi ya ce na rantse da ubangijin da ya fifita Musa alal bashari akan dukkan mutane wani sahabi suke rigima aka zo mu annabi sai manzo Allah ya ce la tusiluni ala Musa kar ku rika fifita ni kan annabi Musa to dai ka saurari da bayanan malamai da ke anan gurin ma'ana ai tafdilan yufdi ila niza fifitawa wadda za ta kai zuwa ga aitayya yanzu ko da kirista ne sai ka same shi kuna magana sai ka ce annabi Ibrahim ya yi annabi Isa ai ka san ka nemi rigima ka nemi rigima saboda shi a wajen shi annabi Isa ya fi kowa to irin wannan jayayyar saboda shi ma in ka faɗi wata magana shi ma zai ce ai Isa din ya fi Muhammadu misali sallallahu alaihi wasallam kaga ka sa yayi ƙarya kai abin da ka faɗa gaskiya ne to amma kar ka bidirar da zancen inda za a wulakanta abin a juya magana ta zama ana wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan a gane irin abin da ake nufi Allah ta'ala ya saba dace wala qad istafainahu fi dunya hakika mun zabe shi a nan duniya shi annabi Ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle kuma shi a lahira yana daga cikin salihan bayi managarta amma an san inda yake karkashin tutar manzon Allah haka yake lamina salihin yana daga cikin managartan bayi amma manzon Allah zai daga tuta da annabi Adam da sa annabi Ibrahim din da sauran annabawa duka za su zamto karkashin wannan tuta arzikin annabi za su ci a filin tashi a kiyama ai kaga ko lokacin da aka tambaye shi ana neman ceto din nan ya nemi ceto wajen Allah sai ce ana qalilun ko eh ce me wara'a wara'a ni ba dadin Allah ne amma mu mai muna baya baya kaga kina ashe akwai na gaba ko ni ba dadin Allah tabbas Allah ya min wannan baiwa amma mu mai ayo baya baya miki wa innahu fil akhirati lamina salihin idh qala lahu rabbuhu
قال له
الله أكبر إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله تعالى إذ قال له ربه أسلم أيا أنت وبنجد سيسي مسكي إبراهيم أسلم ka miƙa wuyanka zuwa ga Allah komi naka ya zanto ya komo zuwa ga Allah wannan an faɗa ne saboda wasu fa'ida guda biyu ko dai ta hasilul hasil kamar yanzu ka samu mutum yana a zaune in ka yawa wani to ci gaba da zama ina nan zuwa kaga wannan ko kuma wani yawa zauna ina zuwa kuma a zaune ka same shi kaga ka yi min haka saboda mai ka ƙara abin da ya tabbata gare shi ka ƙara tabbatar mai da shi cewar ya ci gaba da haka din zai ba da fa'ida cewa ya ci gaba ne da haka aslim dama ai ya miƙa wuya din amma sai Allah ya ƙara ce mai ka miƙa wuya to zai ba da fa'idar ci gaba da miƙa wuya din to kuma cikin haka akwai wani abin da yake abin lura cewa duk abin da ka ɗauko na alhairi ko kai waye to su ake ka ci gaba da yin shi kar ka ɗauko wani alhairi ya zanto ka fara ka bari ko me in dai alhairi kar ka bari wannan ci gaba da shi din shine zai kai ka zuwa ga gaya kamar yanzu dan ka hau matakalar bene ka hau ɗaya ka hau na biyu sai kar ka dawo ina za ka za ka hau saman bene me zai sa ka kai ci gaba ci gaba da hawa din shi zai sa ka je ɗakin da kake so ka ɗauko abin da kake so amma ka hau mataki na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar sai kuma ka rika dawowa baya in kai wasa a haka za ka shiri sai ba za ka hau wannan benen ba da haka wani malami yake cewa walam ara fi uyubin nasi aiban kame ka naqasil qadirin ala tamam ni ban taba ganin wani aibi ba daga cikin aibobin mutane kamar mutanen da suna da ikon da za su kai zuwa ga abu amma su ki kaiwa su tawaye su ki kaiwa saboda haka lallai in mutum ya ɗauki alkhairi ya ci gaba da shi domin al'amura da ƙarshen su ne wato ƙarshen su shine manufa ƙarshen su shine manufa idan da farko ne manufa da wasu shaitan yanzu waliyin Allah ne idan da farko shi ake la'akari ne saboda shaitan ya yi ibada ya yi bauta ya tsarkake sunan Allah ya yi zikiri an gane ya yi salloli ya yi sujadu an ce ma ko inda ya gani a duniya ba wani guri ba sai akwai gurin da suke dan yewa Allah sujada a gurin amma yanzu da Allah da kaji sunan shi na ai sai dai ka nemi tsari ko karshen shi bai yi kyau ba amma farkon shiga ta mai kyau saboda duk abin da ka bara na alheri su ake ka shiga Allah ta'ala ta ba yi kaga Allah ya ce mishi ka miƙa wuya ma'ana ka ci gaba da miƙa wuya din qala aslamtu li rabbil alamin sai shi ni ko na na miƙa wuya din ga ubangijin talikai kuma shine wannan shine ladabin magana da babba wanda ke sama da kai misali sai ce wani a tafi gona karka tsaya yin tawili cewa su ai dama can na shirya za ta wani yau a tafi gona to ai ko yanzu nan za mu an gane ko akwai au ibn au ibn malik al-ashja'i sunan sahabi ne suna tare da manzan Allah su bakwai sai manzan Allah ce bayan sun musulunta ba musulunta suka zo suka yi bayan sun gama musulunta sai manzan Allah yake ya ƙara ce musu bayi'u rasulullah ku ƙara yin mubaya'a ga manzan Allah sai suka ce kad baya ana ka ya rasulullah to ya rasulullah mun riga mun yi mubaya'a da kai manzan Allah ya ƙara ce bayi'u rasulullah kaga ma'ana bai gamsu da wacce amsa bakin ya karasa ku yi mubaya'a ga manzon Allah mai to yace to ya ya muka shin fada nan amma muka karasa mun yi mubaya'a da kai ya Rasulullah to sai yake cewa to bayuni ala Allah tushriku billahi shay'an ya gaggaya mashi sai kuma yake cewa karshe kuma wa Allah tas'ala an-nas shay'an kai Auf ibn Auf ibn Malik al-Asdi kai mubaya'a da ni akan ba za ka roki kowa komai ba wanda kaga lokacin musulunta ba a faɗi wannan ba gashi an ƙara mai da wannan to mai ruwayar hadisin ya ce wannan mutumin na gashi idan ko kan doki ya gaskiya idan bulala shi ta faɗi sai dai ya sako kan doki ya zo ya ɗauki bulalar sannan ya koma saboda ya cika wannan mubaya'a da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai ce mi koman ba ai tamkar ya ya ya tambayi mutane wani abin to duk lokacin da kaji na gaba da kai maka wata magana kan wani abu karka yanzu azrababi azrababin yana iya hana ka samun wani ilimi ba yasa malamai suke cewa innal muallima wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yuqra bir lidaika in zafawta tabibahu وقنا بذلك عند فوت معلمه da malami da likita in kai in kai kan ba yasa rabu da kai ita fangan fangan din likita ne ka zo zai ma na ga ni kaza nake so shi wa bi ka sanin yadda ciwon yake da maganin sai ka ce ban san kaza kaza nake so sai ya kyale ka da kai kawai ala da ciwon da ki warkewa to da kai mai wauta ba su dauka da irin wannan haka nan malami ya zo yana karanta da kai kuma sai ka rika kan ba shi ma wani abin da yadda zai warware ba wata lokacin sai ya ne ka saboda ka gwada kai kana da kankan ba amma in ka miƙa wuya ka sallama sai farko dai ka samu albarka abin kuma shi ma zuciyar shi ta yalwata kamar yadda shi Ibrahim ya kawo cikin wannan tafsiratul anam duk wanda ke ladabi ga malamin sa to in ya zo wajen karatu Allah yana buɗe zuciyar malamin ya yalwata ta albarkacin ladabin nan da itikadin da yake da shi sai Allah ya haskaka wa malamin zuciya ya rika mai bayani na musamman kamar yadda duk wanda ya zo da sulul adabi kuma sai Allah ya kunta da zuciyar malamin sai harshen shi ya kifta kuwa ya ki mai bayanin da zai fahimta an ce kuma hukubatan lahu ba malamin aka shi wancan Allah yayi wa akuba da haka ne saboda bai bai da yi da shi bai to Allah ta'ala ya saba da shi qala aslamtu li rabbil alamin kaga yana cewa aslim bai ce ai bai ce na riga na ce to ni kawai na bi kauya na bi na bi kauya ga ubangijin talikai to wannan mi kauya din ta kalmar musulunci ga ga ci gaban ta nan gurin cewa wasiti ake yi kaga yanzu na tabbatar da duk waɗanda ke cikin masallacin nan wane ne ya karɓi kalmar shahada wajen wani malami yadda ake zuwa a musulunta akwai a ga wani ajaba mu sai ba me yasa mun taso iyayen mutum muna ƙanana suna riko hannayen mu suna zuwa da mu masallaci ko da kawai ka taso a matsayin ka na musulmi kawai kabiran an kabir iyaye da kakanni har ka taso to wannan kalma ta musulunci ana son a rika wasitinta akwai wani malami da ya ce idan ɗanka ya kai shekara hudu a tsaya a fahimci wannan da kyau idan ɗanka ya kai shekara hudu to ka zaunar da shi ka koya mai kalmar shahada ko ƴanka la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta iya sosai duk yaro in ya kai shekara hudu kuma daga nan kuma sai a rika dan umarta shi umarni dai ba sosai ba na sallah a tashi a yi sallah ba wai wani umarni ko da yaushe ba haka dan ya saba ana gaya masa cikin shekaru uku ana haka kaga in aka ƙara shekaru uku shekara bakwai kenan ko kaga ana dan gaya mai kalmar ba ta zama ba kuwa gunsa ba da an kai shekara bakwai sai a rika gaya mai ita sosai tashi a je a yi sallah kai tsaye in an ga bai tashi a ce tashi mana da je ka yi to ita kuma wannan ita ma sai a ƙara shekara uku ana yin haka amma ba duka babu duka ba duka in ma bai biya tashi ka ke tashi amma ba za a buge shi ba in ya ƙara shekara uku kaga shekara nawa goma ko to daga nan sai a rika cewa lallai lallai yayi in ya ƙi kuma dan same ya tsanga a dan buga mai tsaf tsaf haka wadan ana mai haka kaga sai Allah ya taimake ka lokacin da zai balaga din sallar ta zama wani wani wani jinsi a cikin rayuwar shi ya kamar ya taso da ita ma kawai ba zai ba zai zama yanzu wai koyan ta zai yi ba dama ya taso ta zama jinin ta kawai sai dai koyi farillan da sunnonin ta amma ita dai sallar ya saba da ita wannan ita ce amanar da Allah ta'ala ya ba mu kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha me yake cewa cikin suratul anfal يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا كما إيماني kada ku ha'inci Allah da manzansa kuma kada ku ha'inci da amanonin da Allah ya ba ku ina ba san gano wannan amma cewar kawai kamar danka ba ruwanka ba zai yana sallah bai sallah oho kai ba ka sani ka sa amanar Allah saboda wannan dan guda ɗaya da Allah ya baka wani yana da arzikin da yake miliyoyi ko biliyoyi inda ya san in ya rabu da wannan kudin zai samu dan nan naka guda daya da kai kake ganin kawai ba wani abu bane zai bada wannan abin dan ya samu wannan nan sai kuma Allah ya baka kyauta kuma kake tarbiyyantar da shi ka bar shi zai tashi a banza kawai to sai mun kula da wannan an rika yi wa ƴaƴa wasiyoyi da haka sai ga mutum ya tashi kuma duk abin da mutum ya tashi a kai ana sa ran insha Allah zai tsuwa a kai duk abin da mutum ya taso da shi zai tsuwa a kai za su cewa man shabba ala shay'in shaba alai duk wanda ya taso ya zama saurayi akan wani abu da yake na alhayi in dai ba a samu tsautsayi ba to zai tsuwa yayi furfura akan wannan abu kuwa sannan kuma wa man shaba ala shay'in mata alai duk wanda ya gurgura ya tsufa akan wani abu da yake yi to ana sa ran insha Allah in ba wani tsotsayi ba to zai mutu yana yin wannan abu insha Allah to kuma wa man mata ala shay'in bi'ta alai duk wanda ya mutu yana yin wani abu a haka ya mutu to ranar lahira kuma akan haka za a tada shi to Allah ta'ala ka azurta mu da wannan al'amari wanda yake mai girma sai mu karanta ayan gaba wasu ba wa ausa yake Allahu akbar Allah ta'ala ya ce ita wannan kalma ta musulunci wa ausi biha ibrahim ko wa wasa biha ibrahim bi tad'ifi aw bi ziyarati al-hamd jiddain ko ka ce wa wasa biha ibrahim kamar yadda yake a wannan riwayar ko wa ausi biha ibrahim bani kamar yadda yake a riwayar warsh jiddain annabi ibrahim wa ya'qub da annabi yaqub wanda shi yaqubu din kaga zika ne nawa na ibrahim an gane ko fa basharna ha bi ishaq matar annabi ibrahim wa min wara'i ishaqa yaqub mala'iku suka zo Allah ya ce muka yi wa matar annabi ibrahim bishara da cewa za ta haifi ishaqa abinda zai biyo bayan ishaqa kuma yaquba ne shi ya ishaqa zai haifi yaqub to yaqub jika annabi Ibrahim to annabi Ibrahim da annabi Yaqub duk sun yi wasiya da wannan kalma ta musulunci ga kowanne bani yayi wa ƴaƴan shi wannan wasiyi da sauran al'ummar sa shi ya masu wasiyi da wannan kalma ta musulunci a me kowanne yake ce wa mutanen nasa ko a ce ƴaƴan nasa sai ce ya baniya ya ku ƴaƴana inna allaha astafa lakum ad-din hakika Allah ya zaɓar maku addini shine addinin musulunci ta haka ku rike da kyau fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku sake ku mutu har sai kuna musulmai kar ku sake diyar za ta tsaya kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmai kowanne annabi Ibrahim ya gaya ma ƴaƴan shi haka kai kana tunanin kalma ce karama ba kalma ce karama ba tunda haske da duk abin da ake kira wasiya ga ɗan adam shine idan ya zo mutuwa zai samu ‘ya'yan shi ya gaya musu to wannan al'amarin al'amari ne mai ƙarfi abin da zai faɗa a gurin abu ne wanda yake so su rayu a kai shi su ma su dora a kan ‘ya'yansu ina ba an gane wannan wannan shine wasiya a haƙƙin ɗan adam wasiya a haƙƙin Allah kuma shine al'amru ma'a maziri ta'aki aw tauki umarni tare da karfafawa mai ƙarfi shine wasiya kamar yusikumullahu fi auladikum an gane ko irin ku zalikum wasafun bihi shi Allah ai baya mutuwa ko amma kin an ce Allah yayi wasiya da kaza ana nufin yayi umarni mai karfi cewa lallai ai wannan abu to annabi Ibrahim yayi wa yayin shi wasiya da wannan cewa kar su mutu sai suna musulmi to mu ma haka Allah ya zaɓa mana addinin musulunci ba dan dabara mu ba ba dan ba dan waye mu ba kowace hikima ta kamar yadda na faɗa mana tazuma wani gata na ubangiji ba ma zuwa muke musulunci muke musulunta ba a'a Allah ya sa iyayenmu ne ma muka taso da addinin a hannunsu wannan kaga tsabagen baiwa na Allah ke to idan ka gaji abu mai kwaliki ai bai kaba shi ba bai kamata ya lalace a hannun ba ko ko a duniyance ka gaji wata sana'a a hannunka ta mahaifinka ai bai kamata ka bata ka lalace in ka zama ya shawara ki in ji sakwatawa ko ka zama gagarin sai kana yi ka ya kamata ne ka ƙara mata ƙarfi ka ƙara mata aminci kamar yadda bari ku ji wani abin ban mamaki shi rayuwar shi Ibrahim ta ishi abin koyi ga duk kowa don kai zo ga wanda bai san shi Ibrahim duk abin da za ka kawo in dai na addini ne in dai za ka haska rayuwar shi Ibrahim sai ka ga abin koyi kan wannan abin shi Ibrahim ya bi duniyar nan da kake gani kuma ba yana jin yaran wasu ƙasa ba ne yanzu da ya zo nan gurin a nan ƙasar ya yi wa'azuzi iri iri amma kaga bai jin hausa ai misali ma'ana a zahiri bai magana da yaren hausa amma tunda akwai masu magana da hausa din wanda su kuma suna jin yaren larabci haka ya rika shiga kasashe yana ilmantar da mutane kuma lokacin da ya je abinda kuma kaga ya gada kenan wajen ma'aikatan lisani shehu abdullahi lokacin da ya je amerika ya je mai kafinta zai gaya mashi su turawa a gaya wa shehu so suke masu wa'azi mai tsawo haka cikin al'amura sai shehu yake cewa a'a a gaya masu yanzu na riga na tsufa idan sai na koma matashi idan na koma matashi din zan zo in yi masu wa'azi daidai da yadda suke so kaga wannan zai ga ai wani sai ya wannan wani irin rainin hankali da wannan ko mutum ga ta ai hayata yarta'ibu zuzazu idan fa'a wa ya'udu shaykhun fi shababil fuhad ka taba ganin an buga gilas a ƙasa ya tarwatse kuma ya dawo ya haɗi ka taba ganin tsoho ya koma matashi to sai ga shi ya bada wannan magana to suka ce to me ake nufi a jika na zai da irin yaran ku da irin tsarin shi zai zai maka wa'azi da da kamar harshe shi ne ma'ana in na zama matashi da ke tun da lokacin shehu hassan ki yana ta karatuttuka na na boko din da sauransu da kuma daidai da irin tsarin nasu da kuma ya zama haka ne yanzu ba sai da ya buwaye ba a amerika zawuyoyi da masallatai da da abubuwa na alhairai da musuluntar da turawa ya girgiza amerika kaga shi Ibrahim din ya koma yana matashi amma me yasa abinda yake yi ne aka ƙara ingantawa aka ci gaba da yi ba a bashi ya lalace ba yau ga shahada yana da asibiti ga wurtatta da ya kawo a nan Silgan daga Amerika da likitoci da cikin musulmai suna asibitin Shifawul Asqam ya dauko ɗaya daga cikin sunayen diwani na Shehu Ibrahim ya sanya mata wannan sunan shifa'ul asnam kana cikin diwani na shaykh Ibrahim akwai shifa'ul asnam fi madahi khairul anam to shi shi hasan sai su sai shi ya sanya ma wannan asibiti suna shifa'ul asnam to inda ba inganta ba in ba zai yiwu ba so da haka lallai wasitin nan abu ne mai ƙarfi cewa abinda kake so ko ƴaƴanka ko wasu wanda kuke tare da su kake so su rayu a kai ka rika yawan gaya masa wannan abu kuma ka rika ta masa ishara kan wannan abu to Allah ta'ala sai ya ga ya taimake ka sai ya ga abin yayi karfi yayi karfi yayi fiye da yadda ake yi to Allah ta'ala ka azurta mu da wannan na'am
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
صدق الله العظيم Allah madaukakin sarki yake an kuntum shuhada'a iz hadara shi kuma malam ya karanta an kuntum an kuntum shuhada'a iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun sadaka Allahu al-azim wato wannan aya tana da dalilin sauka inda suke cewa ai su annabi Ibrahim lokacin da ya zo rasuwa wasitin da ya ban ma ƴaƴansa cewa su rike yahudanci da kyau kajidan Allah ya harrifu na dama alkalima amma waqi ko yahuda sun shahara da tuya magana daga mahallinsa suka fi ya kuma shi ma yahudanci ya ce a rike sai Allah ta'ala ya ce am kuntum shahada to ku ban amsa ga tambaya ko kun kasance kuna a halarta ne kuna gurin idza hadara yaqubul maut yayin da mutuwar ta zo ma yaquba din kuna gurin ne amsa shine ba sa gurin ba sa gurin lokacin ma ba maganar annabi Musa ai an gane ba shi ma ma'anarsa ba ma a haife shi ba ko alama ma yasa Allah ta'ala ya ce ma kana ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman kuma me yake cewa da yake cewa ma unzila fi tawrat wal injil illa bi ba'd walima tuhajuna fi ibrahim wa ma unzila fi tawrat wal injil illa min ba'di annabi ibrahim sai bayan rasuwar shi da dadewa shekaru da yawa ɗaruruwa ma sannan aka ma saukar da alƙura da yanzu kuma a ce yayi wasiki da yahudanci kai wasiki da abin da he nan gaba shekaru ɗaruruwa za a ce kuma yanzu kai wasiki da yi ina kaga da abin ya gabace ka ne ko sai a ce to a rike so da haka in hadara yaqub al-maut yayin da mutuwa ta halarto ma yaqub idh qala li banihi yayin da wato ba wannan ba am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi din haka yayin da yace yayin da shi ma ta'buduna min ba'di me za ku rika bauta ma ne bayan ni kaga wannan akwai izina wallahi akwai wani babban al'amari a gurin nan da na tuno yanzu nan kun san annabi Yusuf tun yana matashi ya rabu da mahaifinsa ko ma yan wannan misali kuma an yi shekaru suna da yawa har ba mahaifin annabi Yakubu ya dinga kuka wanda na raka shi ko da sauransu da wannan damuwoyin da shekarun fari da duk sun wuce lokacin da Allah ya hada su suka hadu suka runguma juna kun san abin da ya faru bayan sun gama runguma juna sai shi Yakubu sai bambara Yusuf din ya ture shi sai wai kai ba ma wannan ba duk wannan ai farin cikin haduwar uba da ɗani me addinin ka tukuna yanzu ya mun me addinin ka sai ce baba addinin musulunci nan ne da yawa da tsoro mana in da ya ce ai wani abu ne da muke so sai ka banku ko kuma ya ja hankalin shi akan ya musulunci daga kula da addinin ɗanka ko almajirinka ko wani na kusa da kai wanda ya yarda da kai kan lamuransa shine mataki farko shine lamba farko ka gani yake ce masu mata abu dina min ba'ad ba wata sana'a za ku yi ba ba wani gida za ku gina ba me za ku rika bauta ma bayan na tafi na ba ku kalu na abu da ilaha sai suka ce ai za mu bauta wa ubangijin kai wa ilaha abayika ubangijin kuma abin bautar iyayenka Ibrahim kaga shi dukan Ibrahim ne amma ai kaka kamar uba ne uba ne ma kai wa Ismail kuma iyayenka Ismail Ismail kuma kaga menene dan uwan mahaifin Yakuba ne da shi Ismail dan uwan Isaka da shi kuma Isaka shi ya haifi Yakub ai dan uwan uba shi ma uba ne ga mai mutunci amma ko wanda yake yana raina ɗan ɗan uwan mahaifin shi to da mutunci kuma wannan abin yana iya bashi matsala shi bai sani ba ne ai na rabu da iyaye na lafiya ɗan uwan mahaifinka ko mahaifiyarka duk cikin layi ne to da bayana ba yana daga cikin abin da aka ce haƙƙin iyaye guda biyar ba ko bayan sun bar duniya har da sadar da zumuntar su a yi kula da dangin su yana daga cikin Allah ta ya sa mu dace a kaga Ismail da Ishaqa ilahan wahidan abin bautawa ne guda daya wa nahadu lahu muslimun mu kuma masu miƙa wuya ne zuwa gare shi alhamdulillah kuma Allah ka sa mu zama masu miƙa wuya zuwa ga Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka mana gafara ka yafe mana kuma ka sanar da mu bukatu mu da alkhairi zahiran wa batinan Allah ka biya mana magabatan mu wanda suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu duka Allah ya masu gafara wa'anda kuma suka rage tare da mu to Allah ta'ala da mu da su Allah ya sa da yake kyawun karshe billahi rasul azam sallallahu alaihi wasallam barka lafiya mu Allah ba su lafiya mu ko Allah ya ƙara inganta lafiyar mu ina ga in akwai tambaya idan akwai in ko babu sai ya ga bismillah yake kuma sai نعم ثم أتم الصيام إلى الليل نعم kaga wannan dawa farkon karatu mun yi wannan magana ko to Qur'ani bai karanto shi kadai sai ka ji bayanin da manzon Allah ya yi akan Qur'ani sallallahu alaihi wasallam me tambaya yana cewa a Facebook ya karanta wani yana bayani cewa ko ya rubuta da kuma sauki cewa duk wanda ana kiran sallar magariba ya sha ruwa to ba shi da azumi inda Allah ya ce sun ma sun musu ya ma ilan lai sannan ku suka azumi zuwa dare haka dare irin yanzu kenan ko sai an kawo irin yanzu shi a fahimta shi sannan a a sha ruwa ko to hadisi na nan cikin muwatta malik na na sha karanta mana shi anan ma'aiki na cewa idza adbara an-naharu min hauna wa aqbala al-layl min hauna wa gharabat ash-shams fa qad afdara as-sa'im kuma shi aka sauka qur'anin ballan da aka ce zaka yin gaddama ya ce in dai wuni ya zuya baya dare ya fuskanto rana ta fashi to shi kenan mai azumi lokacin buɗe bakin sa haka manzo Allah ya faɗa in dai rana ta faɗi shi kenan shi ne ma'anar dare din ai dare yana farawa ne daga faduwar rana a gane wannan yana karewa zuwa ga huduwa alfitar an gane ko ta ka shi wancan bai fahimci aya bane gaskiya tunda wanda wanda aka saukan ma aya ya riga ya yi bayani kan aya baka buƙatar ka saurari bayanin da wani zai yi da kundin ka ya ce dare ana ne can cikin dare to ya bari ya san wajen gudu alfitar sannan ya sha shi ma ai dare ne ko in har da sha za a rika fassara Qur'ani ba a sauraron bayanan da ma'aiki ko malamai masana magabata suke bayani a kai shi gaskiya wannan ba haka ba ba dai Allah ya farga wannan yake kan ta ƙarshe mai tambaya yana cewa yana so a ƙara bayani kan ribar tsakani ribar jinjiri bayanin ta a takaice kamar yanzu sai na zo da naira dubu ɗaya ina so ka bani canji sai ka ansa ka ce nan da minti goma in dawo kai kila ɗan kasuwa ne ana ta cikin jibin amma yanzu ba ku canji to in ka rike wannan dubu ɗaya nan da minti biyar ko goma in dawo to ka cire ba mu'amala ce ta riba ita ce ita ce ribar jinkiri wanda mafi yawanci da dama cikin mutane ba su san ta ba sun fi gane ribar ƙari kamar yanzu a ce mutum ya bada dubu ɗaya ɗari ɗaya a canza mai sababbin kuɗi yan dubu ɗaya kawai kaga wannan ai za a ga an yi ƙari ko mutane galiba za a ga sun fi gane wannan to ribar jinkiri shine canji in za a yi canji abinda shari'a ta shaddanta shine ba ni in ba ta take kawai da inda ana so a yi daidai a wancan matsalar ta dazu da na kawo ma dubu ɗaya ba ka da tuntu sai ka sai in je da kuɗi dubu ɗayan tawa nan da minti biyar ko goma in dawo sai kuma gida lokacin ta hada sai in miƙa ma ka mi goma to shi ne kun yi daidai amma matuƙar aka rike ko da bari in shiga gida in fito ma da canjin matuƙar na tafi da su to wannan riba a gane wannan ko ba fassara ta bace fassara ce ta sayi da na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu kuma bayanan suna da cikin cikin muwatta malik kamar dai wancan hadisi na nan an gane ku ba a zinkiri wajen canji ba ni in ba ka kawai haka duk abin da zai zama ba haka ba to shari'a ba ta yadda da shi Allah ta ba na ha'ai bikin a ba ka kuɗa a baka dubu goma ya ce nan da sati guda zai kawo zan kawo sababbi ka tafi da waɗancan din kuma kana ta cin riba baka sani ba ita ce ribar jinkiri ake ce mata ita ce ma'anar ribar nasa alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil